بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tawa mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masail littafin da ke sharhi wa littafin akadari wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba ta mu addini ne irin wannan da kuma lokaci irin wannan yau muna yinin litinin wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan zulƙida watan sha ɗaya a musulunci yau shi jira na da shekara 1445 20 daidai ga watan biyar na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin da waƙi da lotu abubuwan da suke warware alwala kamar yadda muka fara a makon da ya gabata inda za mu tashi yau a farkon feji na 44 kuma wannan shi ne darasinmu na 20 daidai a littafi malaki cewa nomu saƙil min na waƙidil wudu bacci mai nauyi bacci mai nauyi iya cikin abubuwan da suke warware alwala dama idan ba kumanta ba a makon da ya gabata malam ya ce mana daga cikin nawaqidul wudu akwai asbabun akwai ahadathun ahadathun sune abubuwan da suka faru a jikinka kamar fitar wani abu daga mafita guda biyu ko ta dubura ko ta a wajen fitsari a ce wani abu ya fita ko ba da larura ba to wannan tabbas iya warware alwala daga cikin asbabun akwai shi wannan anomus saqid bacci mai nauyi domin mun ce bacci mujarradin sa ba shi bane yake warware alwala abinda zai faru cikin baccin ba a sani ba shine zai iya warware alwala kullum kuma hadisi yana cewa da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka kamar abin da kake kokonto ka tsaya kan abin da baka kokonto kan shi ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallama al'ayin wika asiha shi idanu a farke shi ne kamar makullin dubura idan idanu sun yi bacci to ba a san abin da ke fita daga dubura ba a sani ba shi ne ke cewa izana matal ainihin istadalakar wika idan idan nan sun yi bacci to shikenan tsaro da suke yi wa dubura ya babu shikenan ba tsaro mutum zai iya abubuwa da yawa iya cikin bacci bai sani ba to wannan ne ta sa aka sa bacci mai nauyi iya cikin abin da ke warware alwala ana fahimta amma gengedi shine annu'as gengedi baya warware alwala gengedi mujarradin gengedi kana yi a zaune to hakan baya warware alwala lokacin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam sabai sun kasance suna jiransa a masallaci sallar isha'i bai fito ba har ma suna gengedi amma idan ya zo kuma sai a tada sallah domin a galabiya mai gengedi iya sanin wani abin da yake baruwa ana gane ku saɓanin wanda yake bacci mai nauyi wanda ya bacci mai nauyi shine bai san abin da yake faruwa ba to malike cewa bikilafil khafif saɓanin bacci kafifi shi ne baccin da ba shi da nauyi a gane ko kamar gengedi da abin da ya kama da wannan bacci mai nauyi shi ne baccin da za a kwanta a kwance ka yi bacci sosai ko mai nauyin nan ko da bai ɗau lokaci mai yawa ba inda ka san baccinka ya yi nauyi ko da lokacin ba shi da yawa to ya wurare alwala ana ganewa ko amma bacci takaitacce kamar gengedi ko abin da ya kama da gengedi to wannan bai wurare alwala malik ya cewa li hadisi al'atiya ga wani hadisin nan da zai zo kuma hadisin da ya gabata hadisi da zai zo kai malik ya cewa hadisa ali karamallahu waja hadisin sai na ali wa Allah ta'ala ya kare da shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ali wa radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ainu yaka'u siha shi idanuwa idanuwa guda biyu su ne makullin dubura an gane ko shine makulli na dubura idan idanu a farke suke sun san abin da ke shiga da bida da dubura a faman nama falaita wadda duk wanda ya bacci bacci mai sunan bacci to shi ke na iya ta yi sai sake alala an gane ko rawahu ibn maja wa abu dawud hazalin naumi sakil ɗala a ƙasura malice wannan iya nufin bacci mai nauyi ɗala ya tsawaita a ƙasura ko ya taƙaita in dai bacci mai nauyi ne ko ya yi tsawo ko bai yi tsawo ba to iya cin abubuwan da suke rauri a lura mata da maza kuma ko kuce hadisu anas radiyallahu an hadisin anas Allah ta'ala ya kare da shi kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yantadiruna al-isha suna jiran sallar isha'i al-akhirah sallar isha ta karshe hatta takhfika ru'usahum har kin kansu iya gengadawa so suna jira manzon Allah a sallar isha ya fito kafin ya fito har suna gengidi har kansu yana gengadawa summa yusalluna wala yatawadda'un histahi si sallah amma ba za su saki arula ba ana ganewa kunga wannan gengidi ne ba bacci bane a kwance yasa ya ce sai su tahi su yi sallarsu ba tare da sun sake alura ba rahu muslim wa imami tirmidhi wa abu daud wa lafazu na'an lafazin daga abu daud yake hadisu bin abbasin radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace laisa alaman nama sajidan wudu'a hatta yattaji'a wudu'un hatta yattaji'a duk wanda ya bacci sajidan a sujjadarsa ka sa goshi kasa kana tasbihi sai gengedi yazo ya dauke ka to dan gengedin da ke cikin sujjada to wannan bai zai warware ma alwala ba ana fahimta hatta yattaji'a baccin da ke warware alwala sai an kwanta idan har baccin ya gala ya rinjaye ka daga sujjada kai ka ji ka kwance to shikenan babu sallah babu alwala an saki ana gane wannan fa iza fa innahu idza taja'a har shi masallaci idan har ya kwanta yayi bacci a kwance istarakat mafasila to gabansa za su saki ana ganewa da kyau gabansa za su saki abubuwa da yawa zai faru bai sani ba mai bacci kana kusa da shi ko kuna kusa da shi sai ku yi abubuwa da yawa zai sani ba ana ganewa wani ma sai ya zo ya zauna a gunku yi tattauna da shi tashi da amma wanda yake bacci bai san ya zo ba haka ne to kun ga lalle ilalla idan mutum ya yi bacci a kwance to shi kenan gabansa sun saki gabansa sun saki wani abu zai fito daga duburanka baka sani ba wani abu zai fito daga mafitsaranka baka sani ba to gudun wannan wannan kuma shine suke ce masa saddu zari'a a laifi kafin ya fara wa mataki a kansa yanzu misali a ce ba a saka wannan cikin abin da ke warware alwala ba idan ka yi bacci ba to dole wanda yake kusa da kai sai kana tambaya wani a baccin nan kuma wani abin da nayi kaga an wahalar ai maimakon wahalarwa da kuma gina ibada kan zato da kuma kokonto da shakka da ba a so ga mai ibada sai aka ce koyi bacci mai nauyi a warware Allah ko wani abu ya faru ko wani abu bai faru ba har inda kai baccin bacci mai sunan bacci to Allah ta rauni ana fahimtar wannan to shi yasa ma malik yake cewa har idan mutum ya kwanta ya bacci istarahat mafasila shikenan gabansa sun saki gaba daya rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa amma zawalul aql bil ijma' wa sukr wal junun amma gucewar hankali ta hanyar an gamo ko maye ko ciwon hauka fa huwa min nawaqidil wudu su ma wannan suna cikin abubuwan da suke warware alwala ana ganewa hankali ya gushe ta ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku da malaye kawo ko igima an gamo aka kawai mutum ya yi an gamo da aljanu ya faɗi su bige shi ta wani iya warware alwala haka nan suku maye ana ganewa duk ɗan mayen da ya sha kayan maye to shi ke na arzasta warware shi ma mai maye ai ba shi da hankali ya yi abubuwa da yawa za su bai sani ba ana ganewa ya sa tun lokacin ma kafin a haramta giya ma gaba ɗaya kafin a ce giya haramun ce a musulunci sai Allah ke cewa a ya aiwa lazina amanu ko ko kuma yake cewa ya aiwa lazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya kuma su imani karo ku kusanci sallah kuna maye tun a lokacin ba a ce giya haramun wace amma ba a san dab da sallah a lokacin ma ka sha kayan maye ba a yadda ba yasa wa an so a lokacin daga cikin mutanen wancan lokaci ke suka bar ta'ammuli da kayan maye daga zaran an yi sallan asuba kafin sallan azhar wannan mayan ya suke su ko an yi sallar isha'i kafin asuba wannan mayan ya suke su amma tsakanin azhar da la'asar tsakanin la'asar da magariba tsakanin magariba da isha ba sa yi domin lokacin iya da kusantar juna ana ganewa kaga wannan tun kafin a ce giya ko kayan maye haramu ne ba a san ka kusanci sallah tun a wancan lokacin kana maye to ya sa dokar ta sake dawowa ga tana duk wanda ya sha kayan maye to shikenan alwalarsa ta warware ana ganewa a cikin mahar akwai a kurkura ko na jana magana a kurkura ɗin nan ni ba sashi masu rici amma na jana ta magana sa wallahi eh akwai gum ko a to dama daga jin gum kasan gum ɗin za a yi da su wani a kurkura ko wani gum to duk abubuwa ne wanda malamai sun ce suna cikin kayan maye gaskiya suna kurkura shi ko da yawa an ce zai iya gusarwa da mutum hankali ko abubuwa da yawa suna saba cewa kan mutum to menene ma in magani ne da gaskiya za a sha wannan har ana kokonto akan mayansa ko wani abu da da amma ya ribu kai labara ya ribu waɗanda suka san shi na suna ba da labarin cewa har in mutum farkon sha ne iya bugar da shi doka gan da za a yi kashi da fitsari da amma ya magana da kare to ga gani hadda sau na a kurkuran da su gumɗin duk sun faɗo layin cikin kayan maye a fahimta saboda ka sai a kiyaye a maye hankali ya gushe sanadiyar maye ko yawa iya cikin abubuwan da suke warware alwala igima shine an gamo ko sukur maye ko jirun hauka wa huwa min nawaqid al-wudu' ayn li'annaha istitarun lil aqli wa shu'ur domin maye da an gamo da ciwon hauka suna yayi hijabin hankali ne shine istitar lil aql hankali a rufe yake an gane ko iya cikin sutura to maye da ciwon hauka da an gamu suna yayi wannan wannan wannan wannan sutura ta su yanzu misali mai hankali lafiya kalau ai ba zai je gaida dabobi ba ko zai je gaida dabobi amma dan mai wani karma yake zai kaga hankalin an yaye mai hijabi baya aiki yanzu mutum da hankalinsa ba zai je kwana a bola ko a kwalbet ba amma dan maye nawa ne yake kwana a kwalbet ko a bola bai sani abin min an fahimta nan kaga ashe zaman ka lafiya baka sha kayan maye ba to hankalinka iya cikin sutura iya aiki kuma iya aikin da ya kamata yi ba amma daga zarar hankali ya gushe to hankalinka shi ma ya tafi hankalin bayana dama da hankali da da hankali an fahimta da da da rai suna tafiya kusan tare tare duk inda hankali yake suna da alaka da rayuwarka ta lokacin yasa ma takalifi a shari'a take cewa hankali hankali hankali dan domin duk mutumin da bashi da hankali shari'a ba ta aiki da shi shari'a ba ta aiki da shi ana fahimtar wannan saboda ka babu shakka shi yasa hankali amana ce duk wanda ya gusar da hankalinsa da gangan ya ci amanar ya ci amanar rayuwarsa mutum ya sha kayan maye ya san tabbas iya bugarwa ya sha don wata manufa to babu shakka ya ci amanar rayuwarsa ranka amana ne jikinka hankalinka amana ne idan kai abin da ya tarwatsa shi da gangan dan wata manufa to babu shakka ka sani sai Allah ya tambaye ka yasa Allah ta'ala yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ma sai ya ce innama yatazakkaru ulul albab masu hankali ne kada suke wazanta allazina yufuna bi ahdi llahi wala yanqudul misaq wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakashawna rabbahum wa yakafuna su'al hisab wallazina sabaru ibtiga'a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa atu zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'a duk wannan hankali ne ke kawo duk mutumin da bai da hankali ɗaya daga cikin wannan abubuwan ba za su faru ba ana fahimta yasa suratul ra'd wajen abubuwa guda goma Allah ya siffanta masu hankali da su suna sada zumunci an gane ko suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna cika alkawari suna ibada suna karanta alkur'ani suna kaza suna kaza duk Allah sai ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab ke fado sufofin su kuma ga sunan ga sunan ga sunan to ashe duk mutumin da bashi da hankali ba lalle bane ya tsaye da sallah a lokacin ba lalle bane ya mutunta mahaifansa ba lalle bane ya cika alkawari ba lalle ba ne ya yi kaza yi kaza yi kaza duk ba zai iya yi ba domin hankalin baya aiki ana fahimtar wannan to shi yasa malam anan yake cewa duk lokacin da hankali ya gushe to shikenan a duk lokacin kai da mutum yayi maye to wannan hankali gaba daya an yaye shi bai da tsaro kanomi saqil kamar dai wancan bacci mai nauyi da muke magana a baya bal ablagu minhu kai maye ma yafi bacci mai nauyi maye ya fi bacci mai nauyi kusa da hankali wa alahaza ittafaqat kalimatul ulama akan wannan gaba ɗaya kalmar malamai ta haɗa go ɗaya duk mutumin da hankalinsa ya gushe to babu shakka ba da Allah fahimtu wa ammal qubla amma kiss ko sumbatar mace wa lamsul mar'a da shafar jikin mace ma wujudin lazza bi qasdi tare da samun jin daɗi kuma da manufar hakan akai mutum ya taba jikin matarsa ko ya sumbace ta da nere ji daɗi kuma aka samu jin daɗin an fahimta au bi ghairi qasdin ko kuma ka ji daɗin ba tare da kayi niyya ba to min asbabi naqdil wudu'i shi ma iya cikin abubuwan da suke rori alwala ana gane wannan da ke ku mutum ya sumbaci matarsa bayan yayi alwala to shikenan kaza na alwala rori ko mutum ya kama matarsa ya rike ta bayan ya kammala al'ada ne ya ji daɗi to shi ma wannan babu shakka iya warware alwala bi dalili al'amr bil wutu man massa zakar mali ce dalilin da aka ce wanda ya shafi al'auran sa ya saki alwala li'anna al massa zakari yashiru ya yathiru shahawa sai maliki cewa wasa da al'aura to kamar abu ne mai metsa mai motsa sha'awa yasa aka ce to duk mutumin da ya shafi al'aurarsa da tafin ‘yan yatsunsa ko cikin hannunsa tafin hannunsa to shi kenan iya cin abin da zai warware masa aula kaga shafar mace shi ne mai babi aula ina fata an gane in dai motsa sha'awa ne da yawa ai taɓa mace ko shafanta ko mata kis iya cin abin da ƙadan iya motsa sha'awar mutum saɓanin ma taɓa al'aura to shi aka ce ƙaramin ma wajen motsa sha'awan kamar taɓa al'auran to shi ma iya warware alwala balantana kuma wancan to so daga duk wanda yayi alwala ya sumbaci matarsa ko ya taba ta da niyyar jin daɗi shi kenan alwalarsa ta taurore an fahimci wannan amma saɓanin ba niyya kuma ba a samu jin daɗin ba kamar abubuwan da na dinga misali a makon da ya gabata cewa ka yi alwala kana gaggawa sai ka manta wayanka a gida ko ka manta hulanka ko ka manta agogonka idan ka ce wance mai komin idan ta ɗauko ta mai koma garin karɓa ka taɓa hannunta wannan ba cin abin da zai rori alwala tun da wannan mai kowar ba niyyar ka ji daɗi ba kuma ba ka samu jin daɗi ba kaga ya sha bamban da mai wanda zai sumbaci alwala matarsa bayan ya yi alwala ya yi sha bamban da wanda zai kama hannun matarsa ya riƙe bayan ya yi alwala duk ya sha bamban da wancan ko ka je fita ta je shigowa ku gogi juna ka fice ta shiga ɗaki ba da niyyar jin daɗi ba shi ma wannan ba ya rori alwala an fahimci wannan ɗan adam dai shi ne alƙalin kansa kawai shi ne kawai magana gaskiya idan har ka taɓa iyalinka da niyyar jin daɗi ka sani ka fi kowa sani idan har kuka gogi juna ba niyyar jin daɗi ka fi kowa sani sarka duk wanda ya samu wani shi'uri don ya taɓa matarsa iya da alwala to alwala su tawarware shi ne gaskiyar magana wannan kawai ana fahimta wannan kuma shi ne fataro imam malik da sauran malamai da yawa amma banda imamu shafi shi imamu shafi ya ce mujarradin shafar ma kawai iya warware ko ka ji daɗin ko baka ji ba ta miƙo ma agogonka ta miƙo ma hulanka kaɗan taɓa hannunta shi kenan alwalanka ta warware in ji malin imamu shafi haka ce fahimtarsa ana ganewa amma bai samu goyon baya da yawa wale kawali bin umar faɗin abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙare danis kama ji a fil muwatta kamar yadda magana ta zo cikin muwatta ta imamu malik wa kublatun rajul imra'atahu mutum ya sumbaci matarsa wace suhu biyadihi min almalamasa ko ya taba ko ya kama jikin matarsa da niyyar shafawar jin dadi faman kabbala imra'atahu duk wanda ya sumbaci matarsa aw jassuha aw jassaha ko ka taba gangar jikinta fa alaihi lodo shikenan yaje saki alwala malik bil muwatta haka imam malik ya faɗa a cikin littafin salmon wa kad qala ta'ala aula mastumun nisa Allah ta'ala ya ce daga cikin abubuwan da suke warware alwala ku sake ta akwai shafar mace shafa da niyyar jin dadi wa masu zakari bi batinil kaffi aw bi batinil asabi'i taba al'auranka da cikin yan yatsunka ko tafin hannunka min asbabi naqdil wudu'i shi ma iya cikin abubuwan da suke warware alwala li hadisu busra binti safwan hadisun busra binti safwan radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakrahu wanda ya shafi al'auransa fala yusalli hatta yatawadda ba a dai sallah ba sai ya je sakiyar ba fahimtu rawahul kamsa wa malik wa shafi'i wa ghairihim malamai guda biyar daga cikin malaman hadisi da imamu malik da imamu shafi'i duka da waɗansu sun fito da hadisi waja'a kilafu mammasal mar'a fi farjiha waja'a kilafu fi masal mar'ati farjiha to yazo sabani yazo wajen ita mace idan ta shafi al'auranta da kanta ba wa'ansu sun ce hakan bai warware alwala saɓanin namiji amma shi namiji ƙaunar wahidan ne har in ka kama al'auranka ba tare da wai ɗaura wando ko wani abu ba ka kama alwalanka da hannunka kana taɓawa ko da cikin tafin hannunka bayan ka yi alwala to alwalan ta warware amma saɓanin ya mace idan ya mace ta yi alwala hannunta ya shafi al'auranta shi ma alwalanta ta warware kuma ta warware ba ina tafiyar ku ne ba ta warware ba ko? wa an su malaman mafi yawa sun ce ba ta warware ba shi ne ja alkilahu ɗin kamar yadda malaye ba saɓani ya zo wajen ita ya mace ta shafi al'auranta domin suna cewa wajen motsa sha'awa da wuri malamai na ilmun nafs sun ce ɗalimiji ya bi mace ana fahimta shi ya sama aka ce har idan mace ta mutu baka cikin muharramanta kuma kai ba mijinta ba ne baka cikin wanda aure ya haramta tsakaninku da ita to ba a idan ka je ka taɓa gawanta ba an gane da ke ku duk wanda iya cikin daidai ai an san ta mutu ai amma wani daga cikin mazaje din shedan zai iya zuwa ya raya mai wani abu akan gawar ko ta mutu shedan ne ya jirbi na adam majiriddan kuma shedan ya fa afkawa mazaje wajen abin da zai kai su wajen sha'awa da wuri akan mata yanzu a samu wanda za su yi refin na yarinya mace a cikin jinsin maza da mata sai ka ji hamsin a madin maza ne suke ni ko na taba jin an ce mace mata refin na taba ji ni ba taba ji ba gaskiya ne dai kowa wajen kudu haka misali amma anan da ni ba taba ji ba a ce mace domin tsabaragen sha'awa ta kama yaron da tafi karfinsa har ya biya mata bukata da karfi ne mata waje amma maza nawa aka yi nawa aka yi ba za su irgu ba ya sa malamai suka ce ita ya mace fargaba ko tashin hankali ko rashin kwanciyar hankali iya nesantar da sha'awarta daga cikinta sabanin ɗan namiji ana gane wannan da ko duk wannan malamai na karantar halayyar da suka wannan bayanin yasa suka ce idan ita ya mace ta taba al'auranta da hannunta to sabanin ɗa namiji ita alwalanta ba ta wuro sabanin ɗa namiji fahimtu wakila in littaqafat fa alaiha alwudu wasu malaman sun ce har in hannun nata ya amfarkan al'auran nata ita ma to shikenan za ta wuro alwala an fahimta ta ɗora hannunta ba shamaki ba wani kyalle ba wani zani ba wani komai ta ɗora hannunta tafin hannunta kan al'auranta ko baliga ce har hakan ya motsa mata sha'awanta to ita ma al'aura abin da alwalanta wurare saɓanin ɗa namiji shi ɗa namiji kawai ƙaunar waye da in ya taɓa magana ta ƙare kawai amma ya mace sai an samu iltifat ma'ana an fara hannu jikin al'auranta wa illa fala sai ce har in hannunta bai ɗamfaru jikin al'auranta ba to shi kenan alwalanta ba ta warware ba wa ma'ahaza saboda haka faƙar ji a fil hadisi an umar an amur bin sha'aib an abihi an jaddi daga amur bin sha'aib daga baban shi da kakan shi an gane ko radiyallahu anhu ba ayyuma rajulin masafar jahu falyatawadda dukkan ɗa namiji da ya taɓa al'auransa ya shafa da hannunsa tafin hannunsa ko tafin ‘yan yatsunsa to shi ke ne je sakin lako wa ayyum ramra'ati masar farjiha haka nan ita ma macin da ta shafi al'auranta da niyyar sha'awa ita ma fale ta wadda ta je ta sake alwala ahmad wa ishaq wal baihaqi waɗannan malamai duka sun fito da wani hadisi wai bishu an yushbihu an yakuna وجه الرواية عدم النقض عدم الثبوت الحديث عند مالك مالك يتشوى ويشبه iya samun kamanceceniya daga wata fiska ta wannan ruwaya wajen a ce ita ya mace alwalanta ba ta warware ba to kamar rashin ingancin hadisin abu imam malik wannan hadisi na ƙarshe na amur bin sha'id a kun malik bai inganta shi ba an gane ko fa innahu yanda al'amarin yake wa in sahahul bukhari ko da bukhari ya inganta shi fihi makan malik ce a cikin sa akwai magana masalikud dilala fi sharhi risala al-qayrawani a cikin masalikud dilala a sharhin risala to an kawo maganganu wanda suke magana kan shi wancan hadisi an bayyana wallahu alam wa kala sheku rahimahullah malan Allah masa rahama yake cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi wudu duk wanda yayi kokwantan hadasi yayi kokwanto yayi hadasi ko bai yi ba mujarradin kokwantan ya warware masa alwala ana ganewa mutum ya yi alwalansa kawai zai ce ah kamar na yi hutu kamar ban yi ba kamar iska ta fita kamar mai fita ba to wannan kokwantan ya warware alwala shi yasa ya ce man shakka fi hadathin wanda ya samu kokonto game da wani hadasi a jikinsa ya faru ko bai faru ba wajaba alaihi lawdu'a shikenan alwala ta wajaba kai shi illa an yakuna muwaswisan sai dai in bai yawan waswasi ne ko sa akwai masu yawan waswasi ya kaman yayi kaza da yi ba kamar yayi kaza da yi ba to irin waɗannan ba sa cin wannan layi fala shay'a alai mai cin waswasi mai ciwon waswasi ba wani abu kai shi wajibu gasalu zakari kulla min almadhi hakanan wajibi ne ka wanke al'auranka gaba ɗayanta idan mazi ya fita daga cikinka wala ya gasilu unsayaini amma mutum ba zai wanke ƴaƴan marinansa ba wal mazi shi mazi huwa al ma'ul kharij inda shahwati sughra shine wani ruwa da yake fita daga cikin dan adam dan namiji ko ƴa mace yayin ƴar karamar sha'awa a bifikirin aunatirin augaire tunani iya sama zai fita ine fikirin ko tafakkurin aunatirin ko kallo kawai ka kurawa mace ido haka kawai kallon sha'awa shi ma iya sama zai fita daga cikin mutum augaire ko wani kallon da tintintinin duka suna zama abinda suke sabbabar fitar da mazi musamman matasa sai a hankali da wayoyin nan mayoyi akwai abubuwa na batsa a cikinsu da yawa ko mata suna bayyana tsiraicinsu ko raye-raye da kaɗe-kaɗe da sauransu ko gwalangwaso irin na mata a dinga yi a cikin waya kai kuma kana nan dama matashi ne goro ne baka da kowa to dole sha'awanka ta motsa to kana cin irin wannan ba za ka yi wani mazi zai fita daga cikin ana fahimtar wannan tsoron ka sai a kiyaye kuma malamai suke cewa kamar yadda haramun ne ka zira wa mace ido kawai ba muharramarka ba matarka ba haka kawai ka zira mata ido ba daidai ba ne haramun ne a musulunci tunda an cewa kullil mu'mini ne ya hudu min absarihim wa ya fasu furujahum zalika zakara ubangiji ya ce a faɗawa mazaji su rintsi idanuwansu game da kallon matan mutane umarni ne daga Allah to suka ce hukuncin da aka ce ka rintse idonka game da kallon mata har ma abin ya kai ga tsaraici to hukuncin daidai yake a waya daidai ne kuma na wayar ma ya fi haɗari za ka iya ɓuya a ɗakin ga ko a wani lungu ga dinga kallo ba wanda ganka amma kallon mace fizikali wannan don tsoron in magana mutane ba za ka kawo da kanka da kare ta ka'ai wani mayan mata ne ko ba gaba to ko dan tsoron wannan ba za ka zura mata ido hatta bace ba so daga hadari ne iya daga cikin abin da yahudawa suka yaki tunanin mu wallahi kun ga wannan wayar fasadin da yake afkuwa a cikin ta iya da yawa iya da yawa musamman kuma ga matasa bangaren maza da mata yanzu wani ya ɗauka ko ya zo ya kunna waya ya dinga kallon mata suna rawa suna gwalangwazo suna fadda tsareci shi gani yake ba laifi bane ai a waya yake kallo da kallo a waya na tsarecin ya mace da kallon ta physical da hukunta ɗaya ne to ɗaya ne yanzu masu irin wannan ɗin kalle kallon a waya baya motsa musu sha'awa iya motsa musu sha'awa ko to ita ma waccan din da ya kalle ta ido biyun ai sha'awar ce ake shiga ta motsa kuma ta motsa kaga haramci illar ta zo ɗaya kenan illar da yasa aka hana ka gata na kuma ta bayyana nan so daga musamman maza da mata kuma musamman masu kula da su din ko iyaye ko wanda suke rukon su musamman maza da mata kaiwa shekarun balagar su din nan babu shakka ku zuba ido akan rayuwarsu da yawa dan wani taki ne mai haɗari idan har aka yi sakaci da matashi a wannan taƙin tarbiyyarsa ta rushe ta dohala za mutumin giri amma idan aka tsare shi aka yi sa'a ya kai gaci lafiya wannan zuwan sha'awar farko da balagan farko ya samu kulawa ta addini da ta yau da gobe ya haye wannan sanaɗin lafiya to ana son zai zai mutumin kirki a galabiya duk wanda suka ɓaci suka lalace a wannan cikin suke lalace ana gane da kyau sau da karkace ya ta madace kullum cikin niƙabi da hijabi a aka kula da wayanta ka kula ana samun fitina da rugujewar tarbiyya akan wannan wayoyin da yawa saboda ka sai mu kula da yawa sai ma ce shi mazi gashi nan iya fita sanadiyar karamar sha'awa wajen kallo ko tuntuntuni ko abin nan ko abin da ya kama da wani albayan ya'ani anna man shakka fi kaunihi muhdithan wanda yake kokwantin cewa shi hadasi yayi hadasi ko bai yi ba hadasan asgar ini hadasi karami hal huwa ala taharatin amla iyakan alwalasa ko kuma bashi da alwala aw shakka fi taharati fi fi taharati wal hadath ko kuma a ma'an ko kuma a yayi kokonto wajen kasancewa mai tsarki ne a ko kuma hadasi ya same shi gaba daya aw fi sabiqi min huma ko kuma a daya gabata yayi alwala sai ke tunanin kaman bai tsarki ba a'a yayi alwala sai ke tunanin yayi hadasi walam yakun mimman sakahu shak ko baya cikin wanda shakku ya aure shi ko kwanto to fa alaihi an yatawadda an gane ko to irin wannan wajibi ne je saki alwala intikalin min shakki da yaqin domin ya bar ta shakku ya je koma kan yaqini allazi bihi tabarra'a zimmatahu wanda wannan yaqinin da shi yake sauke nauyin da ke wuyansa wa amma idza kana mimman sakahu shak mimman stankahu shak amma in ya cikin wanda shakku ya aure shi wa kasratu wiswasahu wa kasratu wiswasihu kuma kokwantansa yayi yawa to falashi ya alaihi irin wannan babu wani abakai shi faqad qala alaihi salatu wassalam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ladhi yaqa lahu shak fi salatihi wanda kokonto ya fado masa cikin sallarsa aw yabni allaki an yabni allaki yaje ya gini akan yaqini shine tabbas idza shakka ahadukum fi salatihi idan dan ku dayan ku yayi kokonto cikin sallarsa falam yajrin sinaini salla am salasan ya sabi bai sani ba ya manta biyu ya sallata ko uku ya sallata fal yulgi shakka wal yabni al yaqin sai sai jifa da shakku sai gini akan yaqin ko fahimci abin yanzu idan aka ce mutum yayi rakawa uku a sallah sai kokonto ya shige shi uku yayi ko biyu ana ganewa to ukun shine kokonto amma biyun yaƙini ne ana gane ko faliyulgi shak wannan raka'a ta ukun da yake kokonto akan da sai a ce ta kai ba ita sai gini akan me yaƙini wannan bin ita ce yaƙini sai ci gaba da sallarsa idan ya yi sallama ko idan ya kammala sallah me zai yi ko eh ba zai yi kokonto ya rinjayar an gane ko idan ya yi kokonto ya rinjayar da ɓangare ɗaya to ba alizi haka ne amma idan ya yi kokonto kuma ya kasa rinjayar da ɗaya ɓangaren ukun ne biyu ne iya ta kokonto dai to zai dawo biyun dai amma kuma zai yi ƙabli kafin ya salam yasa ita kokonto tana cikin asababu sahawi amma tana da ɓangare guda biyu akwai kokonton da in kayi ba a za ka yi akwai kokonton da an kai kuma kare za ka a fahimtar nan wallahu alam malik cewa wakala sallallahu alaihi wasallam lallazi yukhayyalu ilayhi alhadatha alhadathu wa huwa fi salat wanda kokonto yake takayyuli a zuciyarsa iya zuwa da dawowa kuma iya cikin sallah wastafhamahu kuma ya fahimci haka la ya sirifu hatta ya suma a sautar to ƙa'idarsa ba zai juya ba ya fice daga sallah har sai ya ji ƙara na fitar iska au ya ji darihan ko ya ji wari a jikinsa na fitar iska to wannan shine abin da zai sa ya tabbatar alwansa ta warware rahul khamsa rahul jama'a illa tirmidhi baqad amara sallallahu alaihi wasallam am yabka ala an yabka ala yaqini ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mutum ya tabbata a kan yaƙini ala yaƙini ɗahara ya tabbata kan cewa iya da yaƙini wajen ɗahararsa wala ya sirifu mina salati ta ya taikana bi isabatul hadasi wa wa ɗuruhi hakanan ba zai juya daga sallah ba ya fatse sallarsa kenan har sai ya samu yaƙini cewa wani hadasin tabbas ya faru tabbasa da sun ya faru ya zo ba ku kwanto to sai ya fatse sallar sai je zakiyar da wa amma ghaslu zakri kulla ko kullihi wanki al'aura gaba ɗaya min al-mazi idan mazi ya fita daga cikin dan adam fa huwa mimma marra fi hadisi ali karamallahu wajha iya cikin magana ta gabata hadisin ali Allah ya kare da shi hina amara mikidad lokacin da ya umarci abokinsa mikidad bin al-aswad an yi sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam an ilmazi ya tambayi manzan Allah game da hukuncin fitar mazi fakala sallallahu alaihi wasallam ya gasilu zakarahu wa ya tawadda rawahu a sita duk wanda ainihin yake da matsala ta wannan yawan fitar mazi iya yawan fitar mazi to hukuncinsa idan ya je tsarki sai ya wanke al'aurarsa gaba ɗaya shi ba zai wanka ba wanka ba ne hukuncinsa kullum da ya je tsarki to zai wanke al'aurarsa gaba ɗaya wani haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ina ganin mun zo fasali kuma za mu samu matsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu muna addu'a ga mu ga zuriyarmu Allah ya shirya mu tabarki madidici Allah ya dora mu akan hanya madidiciya muna addu'a ga marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda muka rasa a cikin mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu bukatun muna alkhairi ka fatanin su Allah ya biya mana Allah ya samu lafiya mu gama lafiya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ya taimake su masu yi mana zagon ƙasa Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya sa wannan karatu zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu Allah ka ba mu ikon tsayawa akan daidai ya rabbul alamin na'am iya cikin najasa ai iya cikin najasa idan har kaga gun da ya taba za ka iya wanke iyagu idan ko ba gani ba kokwanto ne ka iya wanke tufar gaba da shi kenan domin ka kubata daga kokwanto amma mazi tabbas iya cikin najasa kamar yadda malin suke bayani wallahu a'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi